yake cewa ma'qudun min qaulillahi tabaraka wa ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Manzo sallallahu alaihi wasallama yace idan ka tashi neman taimako to ka nemi taimako wajen Allah madaukaki a cikin dukkan al'amuran shi yasa imamu sanani rahimahullahi ke cewa ma'khudun min qaulillahi tabaraka wa ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in an ɗauki wannan gaba ta wani hadisi daga faɗa Allah madaukaki wanda albarkacin suka waita wa ta'ala ya ɗaukaka yake cewa iyyaka na'budu kai kadai muke bautawa wannan ma babi ne na hasr ban ma bautawa kowa sai kai wa iyyaka nasta'in kuma kai kadai muke neman taimako taimakonka kawai muke nema kai kadai ya Allah Kala ainu furiduka bil isti'ana muna kadaitar da kai da neman taimako. Amarahu sallallahu alaihi wasallama an yasta'ina billahi wahda fi kulli umuri. Manzala sallallahu alaihi wasallama ya umarci Abdullahi dan Abbas wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare su akan neman taimakon Allah shi kadai a cikin dukkan al'amuran shi. ai ifraduhu ta'ala bil isti'ana ala ma yurid shine kadaitar da Allah madaukaki da bisa da neman taimakon shi a kowane abu a cikin dukkan abin da yake so wa fi ifradihi ta'ala bil isti'anati fa'idatan mala yace a neman a kadaitar da Allah madaukaki cikin neman taimako akwai fa'ida guda biyu والأولى أن العبد عاجز عن الاستقلال بنفسه في عمل الطاعات shide bawa kasashe ne gajiyayye ne ga cewa ya wadatu da kanshi da karan kanshi a cikin ayyuka na da'a sallar da zami azumin da zami tasbihin da zami kowace irin ibada to dole ne za mu nemi taimakon Allah maɗaukaki a kanta, in ba haka ba ba za mu iya ba. Mutum ba zai ce ba a zai iyawa kan shi, ya yi dukkan abin da Allah maɗaukaki umarce shi da shi. Wannan fa'ida ta farko ce, wasaniyatu fa'ida ta biyu annahu lamu'ina lahu ala masalihi dinihi wa duniyahu illallahu azza wa jal. Babu wani mataimaki wanda zai taimaka mishi a bisa nagartaccen abu na addinin shi ko na duniyar shi ko nagartattun al'amuran shi na duniya da na lahira illallahu azzawajal sai Allah kawai mai girma da buwaya faman a'anahu Allah fa huwal mu'anu dukkan wanda Allah madaukaki ya taimaka mishi to shine lalle taimakeke wa man khazalahu fa huwal makhdhulu dukkan wanda Allah madaukaki ya tabar da shi ya zamanto bai taimaka mashi ba to wannan shine tababbe wa fil hadithi sahihi an annabi sallallahu alaihi wa sallama ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz ya zo a cikin hadisi ingantacce manzala sallallahu alaihi wa sallama na cewa ihris ala ma yanfa'uka ka yi kwaɗayi da kiyayewa a basa abin da zai amfane ka, ka nace a kan shi. Wasta'in billah kuma ka nemi taimako da Allah maɗaukaki a cikin dukkan abin da za ka yi. Wala ta'ajaz kuma kakka kasa, shi ne ka fara ka bari, ka gaba za ka iya ba, a'a, duk abin da ka sa gaba ka ga kai dai nemi taimakon Allah maɗaukaki cikin shi, kuma ka doge ka zarce. za ka samu gajiya kuma cin nasara a kan shi wannan hadisi imamu muslim ya fitar da shi haka imamu nasa'i a cikin amul al-yawm wal layla haka ibn majah a kalkashin hadisi na lamba 79 wa allama sallallahu alaihi wa sallam al-ibada an yaqulu fi khutbati al-hajati alhamdulillahi nasta'inu manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya karantar da musulmi bayi game da ce a cikin khutbal haja khutbatul haja khutba da ake ta neman aure wadda galiban ban mayinta kuma wajen aure na da kyau mutum ya yi khutbatul haja kamar yadda manzala sallallahu alaihi wasallam ya karanta innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina azwa karshe kenan iya da kyau a wannan wajen neman aure ya zamanto an gabatar da irin wannan khutba domin neman taimako ne na Allah madaukaki a bisa abmunuwa ta aure da abin da zai biyo baya قال وعلم معاذا أن يقول دبر الصلاة haka manzala sallallahu alaihi wasallama ya koya wa Mu'adh dan Jabal radiyallahu anhu yace dukkan karshen sallah ta farilla yace Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik Allah madaukaki ka taimaka min amsa ambatanka da godiyarka gode ma kuma da kyakkyawar ibadarka zamanto nayi ibada wadda ta zamanto kyakkyawa dukan wannan sai an nemi taimakon Allah maɗaukaki. Wal abdu ahwaz ila maulahu fi talabi i'anatihi fi fi'l al ma'murat wa tark al mahzurat wa sabr 'ala al maqdurat. Bawa ya kasance mafi bukatuwa ya zuwa ubangijin shi cikin neman taimakon shi a cikin ayyukan da aka umarce shi. sawa'un umarni ne na Allah ko manzo sallallahu alaihi wasallam ko kuma umarni na wani su daban wa tarkul mahzurat da barin abeban da Allah ko manzo suka suka hana wa sabru ala al maqdurat da yin hakuri a bisa kaddarori wanda ba su da dadi dole sai mutum ya nemi taimakon Allah madaukaki akan yin hakuri a bisa wannan qala yaqub alaihissalam yaqubu alaihissalam yake cewa fi sabari alal maqdur a cikin haƙuri a bisa abinda Allah madaukaki ya kaddara wallahu almusta'anu ala ma tasifun Allah madaukaki shine abin neman taimako a bisa abinda kuke kamantar da Allah da shi وما ذكر وما ذكر من هذه الوصايا النبويه la yunafil qiyama bil asbab abinda aka ambata cikin wasicin annabi sallallahu alaihi wasallam baya kore tsayawa da sababi fa innaha min jumlati su'alillah domin ruko da sababi shi ma na daga cikin jerin gwano na roƙon Allah madaukaki gane ko wanda yake son ya samu kuɗi me yake yi ko kasuwanci neman shi yake neman wannan sababi ne na samun kuɗi in ma da kasuwanci in ma da kiwo in ma da noma in ma da abin da ya kama da haka wal isti'anati bi dole ne ya shiga hallau kalkashin neman taimakon Allah madaukaki fa inna man talaba rizqahu bi sababin min asbabil ma'ash al ma'dhun fiha faruzika min jihatihi fa huwa min minhu ta'ala dukkan wanda ya nemi arziki wani arziki da sababi daga cikin sabubban rayuwa wa'anda aka yi umarni da ita Allah ya ba da dama ya halitta a nema ta wannan bangare faruzika min jihati kuma aka arzita shi ta wannan bangaren sababi da ya riko wanda ya halitta fa huwa minhu ta'ala to wannan na daga Allah madaukaki domin Allah maɗaukaki shi ya ba da izini a nemi arziki ko abin nema ta wannan ɓangare. Wa in hurima fa huwa li maslahatin la ya'lamuha. Kuma idan ya roƙi abu, Allah bai bashi ba, to Allah ya hana shi ne saboda dalilin wata maslaha, wani abin da ya zamanto amfani ne a gare shi. da dai za a ba shi abin da ya nema sai zamanto musiba ce a kan shi. Walau kushifa al-ghita'u la'alima anna al-hirmana khairun min al-ata. Da dai za a yayewa mutum wani abin da aka ɓoye mishi, na al'amarin gaibi ya gan shi to da ya san haramta mishi wannan abin da ya nema shi ne mafi alkhairi a gare shi ya yi alkhairi da a bashi abin domin la'allan an bashi zamanto wannan abin da Allah maɗaukaki ya bashi sai kasance sababi ne na halakar shi in ma halakar da take da alaka da duniya ko kuma halakar da take da alaka da lahira kuma ita ce babban halaka wal kasbul mamduhu al ma'jur fa'iluhu huwa ma kana bi sababin ma'azun fihi shar'an malam yace kuma neman arziki wanda abin yabo ne wanda za a ba ma'aikacin shi wanda ya aikata lada wa ma kana bi sababin ma'azun fihi shar'an shine neman arzikin da ya zamanto akwai umarni na Allah ko na manzo a cikin shi Allah ya ba da izini a nema ta wannan bangare to wannan sai zamanto idan mutum ya nema sai ya zamanto iya da lada Allah zai ba shi lada akan wa kana li li talabil kifayati lahu wa liman ya'ulu ya kasance neman arzikin wannan da yake saboda ya nemi abin da zai wadatar da shi da shi da wanda yake dauke da nauyin shi aw li za'idin aw za'idi ala zalika idza kana ya'udduhu li gharajin sahih المحتاج أو صلة رحم أو إعانة طالب العلم أو نحوه ko kuma abin ya nemi abin da ya daɗa a bisa bukatun shi da bukatun wanda yake ɗauke da nauyinsu idan ya zamanto ya nema da munwa nagartatta wadda ake bukatuwa ya zuwa gare ta ko kuma ya nemi daɗi a bisa abin da ya wadatu da shi domin ya sadar da zumunta ko ya ya taimaka wa masu neman ilimi ko abin da ya kama da haka min wujuhil khairi la li ghairi zalik na bangaren fuskoki na alkhairi ba koma bayan wannan ba fa innahu yakunu min al ishtighal bid dunya in ba haka ba to zai kasance na daga cikin nau'i na shagaltuwa da duniya wa fatihi babi mahabbatiha alladhi huwa ra'su kulli khati'ah sai shiga ƙalƙashin hallo buɗe ƙofa ce ta san duniya wadda ta zamanto ita ce shugaba na dukkan abin da ya zamanto kuskure ne ga ɗan adam. Wakad wara da fil hadis, kasbul halali farida ya zo a cikin hadisi neman arziki na halak farilla. Sai dai wannan hadisi akwai rauni baya da gindin zama, amma ma'anar shi haka nan ne. Allah maɗaukaki ya yi umarni idan zai mutum zai nemo na abu ya nemi na halal, domin ya haramtar da cin haram, ya halattar da abin da ya zama to halak ne. Nam, kala a kharajar Tabrani, walbai haƙi, wal ƙuda'i, wannan hadis, Imam Tabrani da Imam Bai haƙi da Imam Ƙuda'i suka fitar da shi daga hadisin Abdullahi ɗan Mas'ud suka dangana da shi zuwa مازال صلى الله عليه وسلم وفيه عباد بن كثير الثقفي ضعيف kuma cikin wannan isnadi akwai wani rawi wanda ake cewa ubadatu bin kathir thaqafi shi kuma mutum ne mai rauni sai zamanto hadisin kenan raunanan na hadisi ne walahu hadithun shahidun min hadith Anas inda Dailami halla wannan hadisi akwai wani hadisi wanda yake mara mai baya daga hadisin Imam Dalami rahimahullah yake cewa talabul halali wajibun neman halak wajibi ne wa min hadisi bin Abbas radiyallahu anhu anhuma marfu'an Allah an samu wani hadisi daga Abdullahi dan Abbas an da dala ta kar tabbata ga shi dangana zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama talabul halali jihadun neman halak jihadi ne sai dukkan wannan hadisai akwai rauni a cikinsu su inganta ba, dai kuma ma'anarsu ma'ana ce ingantatta. Rawahul al-Qudda'i wa mithlu fil hilyati an ibn Mas'ud. Kwatamci wannan hadisi Allah an ibn Umar akwai cikin hilya daga hadisin Abdullahi da Umar wanda da Allah ta kara tabbata a gare su. Qala al-ulama malamai suka ce al-kasbul al-kasbul halal mandub. Wasu malamai suka ce neman halak abu ne wanda aka so a aikata shi, wai ba wai ana nihin in ka tashi nema mandubi ne an so ka nemi halaka a'a tashin neman shine mandubi aw wajibun ko kuma wasu malamai suka ce a wajibi ne illa lil alamil mashghul bit tadris sai ga malamin da ya zamanto ya shagaltu da karantar da al'umma bai da wani aiki sai karantar da al'umma wannan neman wani abin dukiya ba wajibi bane akan shi wal hakim al mustaghraqati awqatihi fi iqamati shari'a da hakimi ko alkali ko juj wanda ya dirmiyar da lokutan shi gaba ɗaya a cikin mi a cikin tsaida shari'a ta Allah maɗaukaki. Waman kana min ahlil wilayatil amma haka nan da dukkan wanda ya zamanto Allah ya ɗora mai nauyin al'umma gaba ɗaya. Kal imamul a'azam misali kamar shugaba ko wani sarki, wa tarkul kasbi bihim barin neman dukiya gare su aula shine mafi cancanta lima fihi min al-ishtighali an al-qiyam bima hum fi saboda shagaltuwa da tsayawa da abin da suke kanshi wa yurzaquna min min al-amwal al-mu'addati lil masalih da Allah wani ya ce to ina za su ci su sha wa zai ba su idan ba su nema ba ana nema ne ta ɓangaren ana ba su abin da aka yi tanadi saboda al'umma gaba ɗaya ko kuma gyaran nagartuwa ta al'umma gaba ɗaya. Misali za a ba su abin da zai wadatar da su da su da iyalansu da bukatunsu daidai gwalgwado daga Baitul Mal a lokacin da shari'a musulunci take fadiya shi. In kuma ba a yanzu Trezor. Trezor za ta ɗauki nauyin alkali, ta ɗauki nauyin sarki, ta ɗauki nauyin shugaba, ta ɗauki nauyin malami, wa domin shagaltuwa da abin da suke da kanshi. Daga wannan gaba ne malam haddar sharhi na wannan hadisi ya tsaya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa an sahal bin sa'ad radiyallahu anhu qala جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس رواه ابن ماجه وغيره وسنده حسن malam ya yi hukumci akan wannan sanadi da wannan hadisi ya ce sanadi ne mai kyau sai dai hadisi ne wanda yake da rauni Imam Sun'ani bayan ya kuru wannan hadisi, ƙala fihi Khalid bin Umar al-Qurashi mujma'un ala tarki. Akwai wani rawi cikin isnadin wannan hadisi wanda ake ce mai Khalid dan Umar al-Qurashi dukkan malaman hadisi sun haɗu sun haɗa magana sun yi ra'ayi guda amsa cewa matruki ne. Idan malaman hadisi suka ce wani bararre ne matruki ne, to ana an tuhume shi da ƙarya ko ya ko makareci ne shi yasa ya zamanto hadisin ba a karɓar shi ko tuhuma ba wai ƙaryar ba a tuhumu tun da ƙarya to malama hadisi bai yarbar sa yarda da hadisin shi wa qad nusiba ila alwad'i kuma uwa uba an dangana shi ya zuwa kiran ƙarya sai kirkiro hadisi ya dangana shi ya zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam وقد أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث مجاهد عن أنس برجال ثقات وأن حديث أبو نعيم يفتد شيء أتكين حلية تبنغرا مجاهد daga hadisin mujahid daga Anas da ruwat mazaje wanda suka zamanto adilai ne amantattu mahardata siqat jam'i ne na sika sika idan malaman jargo tadil suka cewa wani sika ne to ana nihin mahardaci ne wanda idan ya hardace abu bayyaman cewa sannan kuma ga adalci akwai adala tare da shi illa annahu lam yathbut sama'u mujahid min anas sai dai kuma matsala mujahid bai saurari wani hadisi daga anas da malik idan sai zamanto munqati wa kad ruya mursalan an rawaito shi kenan wanda ya zamanto an sar yadda rawi tsakanin wanda ya rawaito da sahabi wa kada hassanahu an-nawawi al-hadith ka annahu li shawahidi Imam Nawawi rahimahullah ya kyautatar da wannan hadisi domin ya kyautatar da shi kai kace saboda hadisan da suka zo suna mara mai baya. Malam yace al-hadithu dalilun ala sharafi zuhdi fi dunya. Wannan hadisi dalili ne a bisa ɗaukakar gujewa duniya, in ma ɓangaren haram ko kuma wuce gona da iri a cikin jin daɗin duniya, wa fadlihi da fifikon shi, wa annahu ya kunu sababan li mahabbatillahi ta'ala li abdi. Wannan kuma zai kasance sababi ne ga son Allah maɗaukaki gabawan shi, wa li mahabbatin nasila kuma mutane su so shi. لأن من زهد فيها فيما هو عند العباد أحبوه لأنها جبلت الطباع الطباع على استمثال من من أنزل بالمخلوقين حاجته ما yake cewa domin li'anna man zahida fima huwa inda inda al-ibad domin dukkan wanda ya bar kwaɗayin abin da yake hannun mutane a habbuhu to mutane za su so shi. Can hadisi me yace Iza had fi duniya yuhibbuka Allah ko Iza had fi iza had fi duniya yuhibbuka Allah kai guji jin daɗin duniya ko ka nisanci haram Allah zai so ka kuma ka nisanci abin da yake hannun mutane mutane za su soka. To shine malam yake cewa dukkan wanda ya guji abin da ke hannun mutane to mutane za su shi. Kuma wannan abu ne jarrababbe. Idan ka samu kana son ka samu san mutane su kamnace ka to guji abin da yake hannunsu. لأنها جبلت الطباع على استثقال من أنزل بالمخلوقين حاجته domin a ɗabi'a Allah maɗaukaki ya sanya ta a kan nauyi gare ta a kan dukkan wanda zai nemi ya sabkar da bukatun shi zuwa abiban halitta. Duk mutumin da ya zamanto shi komi na shi wajen mutane ne zai nema, to za ka ga suna kyaman wannan suna kyaman shi, domin haka Allah ya halicci ɗabi'an mutum. da zaran an ganka in dai mutum ne wanda kowa ya san ka da kai ba ka da wani abu sai dai ka tambayi mutane to da an ganka gaba zai yi haɗuwa ko kuma suna kyamar su ganka sai dai kawai a rihe ido ba za a ce ma ba a wannan bai dace ba amma za ka ga huska ta canza wa tami'a fi ma fi ma fi aidihim haka fi wa tami'a fi ma fi aidihim yayi kwadayi a cikin abin da ke hannunsu وفيه أنه لا بأس بطلب محبة العباد قال يجي كده أتكي وانا حديثي زامو, فا... زامو سامو فائدة باب ليه متين ينمي سم متاني وسعي فيما يكسب ذلك كما يكو كريه كاما تفركين da zai samu wannan su da mutane bal huwa mandubun ilai kuma abu ne ma wanda an so shi kama kala sallallahu alaihi wasallama kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wallazi nafsi biyadihi la tu'minu hatta tahabbu ina rantsuwa da wanda raina yake hannun shi shine Allah madaukaki ba za ku yi cikakken imani ba har sai kun so junan ku akwai mufa'ala tahabbu haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala wa arshada an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-ibad ila ifsha'i salam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna wa al'umma bayan Allah ya zuwa daidaita sallama yawaita sallama bainahum min jawalibil mahabbati domin yin yawan tasallama na daga sababi na jawo soyayya tsakanin a tsakanin yan uwa musulmi kaga mutum ka ce assalamu alaikum ka san shi baka san shi ba assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kuma hikima ta Allah ta sanya duk wannan kowane lafazi gaba kana da lada goma akan shi assalamu alaikum kana da lada goma. Assalamu alaikum wa rahmatullah kana da lada ashirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu kana da lada talatin. Duba kaga babu wani ba wani abu mai sauki ka samu wannan yawan lada. Wa ila ila tahadi wa nahwi zalika haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi nuni ya dora al'umma shi kan tafarkin kyauta ku yi kawa junan ku kyauta to za ku so juna anan malam ya tsaya da wannan gaba ta wannan sharhi abinda muka wadi daidai Allah madaukake ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah madaukake ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك المجد نعم نعم idan ba kana da ruwan da ba zai iya baka dama ka yi arwalla ba kuma kare ma ka rasa shi a inda kake tamanin za ka samu ka yi tahara da sauran ruwan kuma sannan ka yi taimama da tunda ba zai ishe ka ba sai ka yi taimama kai sallah wallahu a'lam